shi ba ta nufi ya yi abinda ya saba ne a cikin yin aure da na wannan hali a cikin dole gaskiya a jarra wanda yake kuma mai karya da ya zama gonar sakamako wajen Allah ta ba su ta kuma da san wa ayi da zalunci akwai wanda yake ya fi zalunci da kuma na fi zalunci da daga wanda ya hana masallatai na Allah an yi zalunci na soso da damar sunan Allah a masallatan nan nazarin wannan aya ta sauka ne da ba su tun da biyar sallallahu alaihi wasallam a masalaimiya alimai wannan da sun kafin mata da tsare mata ala sallallahu alaihi wasallam da ta zuwa ka'aba shekarar da aka yi sulhin kulibiya a cikin da aka saukar da wannan ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa wanda ba wani abu ne ya kawo su ba kamar sai kokewa ba da a harami sai dawani da ka'aba a ce wai an hada ba ba a yadda su zo ba wanda ya haka akwai wanda za a ce ya ne zalunci au nazarar dogo ko ku da so kada cikin roma a da zina haramu wata makas wata sarusa wata makas abin mushriki ko a cikin mushrikai ta sauka au biyan jami'a ko kuwa cikin duk wa'annan yasa ta yi asbabun nuzul din ta ji da jina a wannan zamu ai da ada ba daya wanda yake ya zalunci da kuma na masajin Allah wanda ya hana masallatan Allah an yi sarrafi hasu da ta ce za a mace sunan Allah a masallaci masallaci ana yin sa ne dan ambatan Allah to ya za a yi masallaci da mutane sun ce za su yi ambatan Allah a cikin a cikin za ba a yadda ba ce za a yi tafiya za a yi abinci ka ba da wannan a ce a yi a yadda ba ba don wannan abinci na ba a dole ne a cikin masifa mata wani ne ya suke faya salati da nan sallallahu alaihi wasallam a yi lala ba kuni na hudu ba wasifa ba wannan kunan uku ne iyakar nan a yi suke faya ne salati da nan sallallahu alaihi wasallam a yi lala wanda ya ya hana a yi masifa a masallaci a yi ya shiga cikin irin wannan tsari ya shiga cikin mamana a masallacin tsari an yi sarari a su profession ya ce yadda wancan na baya suka ga irin haka ba ma ma ce ruwa a yanzu wani irin wani yasa a ga kula halin ne ake bukata dacin cewa tsaya kan abin da ka sa a gaba da haƙuri da juriya don mun zama da irin haka da in munina masajidan lillahi amma hadha bi awwalihi wal qawm nasaba na azu ka hadu alladhina qablana falana bil mustafa uswatu wal haqq yantasib da yake za ana masallatan ubangiji da wannan ai ba farko ba faro ba an yi a baya an yi a baya shi yasa kuma duk abin da na wanda suka gabata suka ɗauka yi musu magani mu ma wannan da za mu ɗauka wannan da za mu ɗauka na hazo ka hazo da zina kawai da fara da bi mustafa uswatun wal haqu yantasiru kawai shi da karshe gaskiya za ta hari gaskiya za ta fito a matsayin ta na gaskiya wasa an yi sarka su a mace tana da kiri salata su sai ta sassalla su sai wasa an yi halali ko ya kokari a cikin rusa ta cikin hadari ta fuska a rusa din abin tariyar ko ko hana ibada wani rufiya na kudu wani na musulmi na misali ayya mutane wanda duk ya hana wani mai ibada daga shiga wani masallaci daga masallaci to ya shiga cikin wani aw zakirin lillahi ta'ala ko ya duk wani mai ambata Allah shiga wani masallaci to ya shiga cikin wannan wannan wani mu shauki da da zai dawo ta ala anu an faɗa masa mata akan yi taro a daren 27 ga ramara mata suka zo tare a masallatai wasu kan zo da yara ƙanana wasu kan zo masu da jini da sauran ya sa masallatan suka zama da tashin hankali da gidan wani wani mashi mace da rinci a kulle masallaci wani masallaci a kawo dan mukullin bayan ya yi mukullani da haka an kawo masa dan mukullin sai ce kai kun ku je ku buɗe musu a haku an yi su duka ana yana ƙauru rubuta a dawo da sabbin mamana a masallacin na yi isar da wani ku je ku buɗe musu ku je ku buɗe musu ulaika masu wannan sifar ba ta da lahum an yadkhulu ba daidai bane a ce an ba su damar shiga masallacin ilahi sai ko suna halin a akiko da ai ku ba su tsoro da yaki ku yage su don fito da yaki lalle ka a nan duniya za su kunya tun a nan kunya duniya za su kunya ta kawa za su gamu da wulakanci da kalmar sani wanda da suka kashe wanda za a kashe a cikinsu da ka kama wanda za a kama don saboda za a ce a ga su kwarar za a ta zama azaba ne girma ta tabbata gare su a lahira kowanne abu shi ne wuta Allah ya kiyaye mu Allah sa na wani وصلواته وسلامه على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الامين وعلى اله وصحبه وتابعين من هذه الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استمتع بدا كراتم تفسير مولم شيخ رضي الله تعالى عنه. واتو واتو انا ولله المشرق والمغرب inda za ta shigo wallahi mashirkul magar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce gabas da yamma inna Allah ne subhanahu wa ta'ala sabab nuzul hadhihi al-aya dalilin saukar wannan aya sabab saukar ayan nan da'an yahudi fi nasl qiblati sukar da aka samu daga yahudawa a game da shafe alkibla da da can ana duban baitul maqdisi da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo madina an zauna watanni sha shida ko sha bakwai ana kallon baitul maqdisi da sallar da ake kana rasulu amma kuma daga baya aka shafe ta komo madina makka da komo ka'aba ake kallo kana rasulu sallallahu alaihi wasallam lahu qiblatun manzala sallallahu alaihi wasallama yana da alƙibla wani alƙibla ta hakikiya ila kulli jiha ita ce alƙibla ta haƙiƙa wadda ake duban kowace jiha ta salli ila kulli jiha yana sallah ko ina fa ina ma tuwan lufa sun majulla wa ba da zalika bayan nan umira da salati ila baitul maqdis aka mace manzo cewa in ne sallah za a yi to a ringa duban baitul maqdis fa nusihat sai kuma aka shafe wannan وأمر بالصلاة إلى الكعبة أكبر manzo sallallahu alaihi وسلم da cewa in dai zai sallah ya zamo ka'aba yake duba kadana yahudu fi tahwil alqiblati sai yahudawa suka suka a game da mai da alqiblan nan da aka yi ka'aba fa nazalat hadhihi alaya sai wannan aya ta sauka walillahi al-mashriq wal maghrib yani abinda wannan take nunawa al-jihad kullal lillah joyi gaba ɗayansu na Allah ne ta baraka wa ta'ala wa ina ma tuwar lu juwa kun fi salati bi amri ni na fuskanta sanda za ku yi sallah in dai zama kun fuskanta ne da umarnin Allah fa sama hujjulla nan ne alqibla Allah qiblatul lati radiha nan ne alqibla Allah wanda ya daidaita inna Allah wasu ubangiji mai baiwa ne ya sau farduhu kullu shay baiwa Allah ta yarwaci komai ba wani abu da za a ce ya fita daga baiwar Allah عليم مثلا ne kuma haifu anna kiblatar nasara al-mashriq inda kiblar nasara gabas fakat kaɗai su nasara suna duban inda rana za ta ke fitowa ne yadda Allah yake nuna mana wasu kurkuk tabi maryam irin ta bazar min ahliha makanan shardiya ka tuna kissan maryam ka ambaci kissan maryam a cikin qur'ani lokacin da ta nesa da iyalinta ta yi nufi waje wanda yake gabas amma kana maudubi da sama kanin shar'iyyan addasu shar'a to su yahudawa ganin cewa an haifi annabi isa a waje wanda yake daga gabas wannan yasa suka barkake gabas wa kalu za ta sayo salatu illa ila shari'i suke ganin cewa sallar su ba za ta zama an karba ba ba za ta zama ta karbu ba sai in an yi ta ana kallon gabas wal hudu qiblatum al-maghrib su yahuda kiblar su yamma ko ba kunta wajen da garbe da annabi da za ta musa na asiri da aka da annabi musa karbi da ta magarta kunne a yamma da dutse ba ta magariba kibla suka zaɓi yamma a matsayin alkibla ko kuma to suka zaɓi baitul maqdis a matsayin alkibla wani lokacin sai ta yi ya zamo alkiblin su haɗe kamar wanda yake kamar nan yahudawa ma ko anan za su yi sallah za su ce in za su yi ibada za su ce ba za su dubi baitul magadis tunda baitul magadis yana gabas gabas za su kalla nasara ma su ma tun da a nan alƙiblan mu a gabas take to a su daman a ko'ina suke gabas suke duba mu kuma da yake ka'aba a nan tana wajen gabas ne daga gare mu za mu duba gabas kaga idan nan sai zamo alƙiblin duk sun haɗe kenan irin wannan ne ake faɗa idan annabi isa ya bayyana ta wasu wuraren da da ake ibada wanda masu ibada suke ganin ai su ne ma mabiyansa to zai sauya sai fa wanda yake ya dace da ainihin alƙibla ta haƙiƙa shine wajen da ka'aba take kamar sanda ya bayyana kenan kamar irin cococin da suke nan ba za su yi musu ta alƙibla ba kenan tun da damar su dun ma dai gabas din suke nan a kuma alƙibla damar daga nan a gabas ne wal muslimun musulmi ko kabilu amran Allah tabaraka ta'ala su sun karbi umarnin Allah min gairi mailin ila ayyi shay'in yuriduna hu li anfusihim ba tare da sun karkata ba zuwa wani abu da suka nufa ga kawunansu ba su da wata manufa ta su manufar musulmi na hakika a koyaushe bin umarnin Allah ba musulunci na hakika ba mutum ya sa wani abu a gaba wanda zai bi ba umarnin Allah ba da daman kalmar musulunci mika kai ga Allah ma'ana yarda da duk hukuncin da Allah yi fasadafat kiblatun annaha kiblat ibrahim sai ya dace alkiblar su ta zamo ita ce da alkiblar annabi ibrahim domin aladini ibrahim su suna kan addinin annabi ibrahim wa maulida muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma ya dace da cewa alkiblar musulmi gurin da aka haifi manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam gurin da aka haifi manzon allah sallallahu alaihi wasallam nan musulmi suke kalla a ibadunsu haka da zai hawa da fariga ne shi yasa shi girmama haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallama da hada da girmama wajen da kuma girmama wakacin girmama wakacin irin wanda ake yi na ra'ayi da mauridin manzo sallallahu alaihi wasallam girmama wajen kuwa wato ta duban wajen ma in za a yi sallah alkiblan nan da ake duba yana cikin abin da ya sa ta samu haka zama wata gurin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da shehu yake nuna mana ana hada lazi hawala farikan hasan musulmi ƙungiyar kasar abin nan da ƙungiyoyin biyu da su yahudu da su nasara suka nemi su samu sai gashi Allah ya kaddara su musulmi sun samu ba tare da sun yi wata wahala ba ba tare da sun wahala ba wa maksadun tisalu amrin lahi fakat su manufar su dai su musulmi shi ne su bin umarnin Allah bayan ma to lokacin mawjula kiblatu ne da ka fuskanta nan ne alƙiblar Allah haza tawilin mu'awwilin wannan shine tawilin malaman tafsiri da bayan ma to lokacin mawjula ko ko abin da ake nufi duk inda kuka fuskanta to akwai Allah a wajen Allah na wajen jihatuhu zatu zatu lisra jihatu wala baka zatin Allah ba ta da jiha ba ta da bigire fa ana mata wajen al'abdu fa ubista kabila duk inda ba a fuskanta to ya fuskanci Allah kale hadal ladhi yaqtarihi kamal al-ma'rifa wannan wato ba da mu fa hadal ladhi ba da mu fa hadal ladhi yaqtarihi kamal al-ma'rifa min al-abdi الذي يقتضي كمال المعرفة من العبد wannan shine abin da cikar sani daga bawa ke hukuntawa an yi salliya ila ayi jihatin sha cewa ya salla ko ina ma ba sai ya fuskanci wata wani waje daban batun da ko ina ai akwai Allah amma kaunu na nusalli ila jihatin wahidatin amma zama wa muna sallah bangare da fa zalika adabu wa fisalu li amri Allah tabaraka ta'ala to wannan nazarin ladabi ne da bin biyayya ga umarnin Allah tabaraka ta'ala wa tadibul lin nafsi yin ladabi ne ga kai dan ai wal kai ladabi ne kai ta alafa ta akwai alhamza akwai akan alif kai ta alafa ifradal wijad dan ta saba da kada ta fuskanta idza kana al-abdu kullama arada ta'abuda aw du'a aw dhikra istaqbala jihatan wahida hadha asal idan zama bawa da sanda zai ibada ko zai addu'a ko zai zikiri zai fuskanci bangare ɗaya ne to na da yafi kyau fa ibrahim ta tal abdi zahiran wa sirful badin a ce mutum da inda yake fuskanta ɗaya ne a zahiri yana ka yana ba da tasiri a badin ta tsufa kullahu ibrahim ibadar bi tati badina a Allah azurta wa bawa ya zama zuciyarsa ma koyaushe Allah kaɗai ta dusa fuska ɗaya ta dusa wal qiblatul haqiqiyya ya zatul aliyya al qibla ta haqiqa ita ce zatin Allah madaukakiya umman min al abdi an yakuna qalbuhu mutawajjihan ila hadhihi al qibla abinda ake nema daga bawa ya zama zuciyarsa ta fuskanci wannan alkiblar alhaƙiƙiyyati ta haƙiƙa da'ima musamman ko yaushe har abada ko yaushe bawa ya zama Allah yake dubowa a duk lamarin su wata kana rusu tikbali da alƙibla rubar addu'a badin al'abdi hatta sura ila tikbali alƙibla ta haƙiƙiyya da ake maimaita fuskantar alƙibla haka din sau da yawa ya kalla daftar da badinin bawa zuciyar bawa har zuciyar ta sadu zuwa fuskantar alƙibla ta haƙiƙa da la zalik شك على العارف أن يصلي إلى جهة معلومة in ba don wannan ba in ba don dubo wannan abin da aka yi bayani ba da zai zamo yana wahal da wanda yake masani ya ce zai sallah zuwa jiha guda daya me yasa faljat kullu ha wahida nan sha iyaka duban sa a iyaka sanin sa a jihohin gaba daya gaba guda daya ne kana malikun istirafa barar ulama an yi wani sarki da ya sauki wani malami ya sauki wasu malamai fata a shau'in da ku malaman nan suka ci abincin yamma a gurin sarkin nan fasa da su'ala sarkin nan ya yi tambaya ɗara ya ce ma ma na kawai na je sallallahu alaihi wasallam na tafari luni ala yunus sabni matta me ya ma'anar fadin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce kanku fifita ne akan yunus sabni matta wa nabi sallallahu alaihi wasallam a kawai nabi al'ambiya al-mursalin alhali ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gidan annabawa da manzanni galo sai malaman nan da suke wajen suka ce haza su'al la yajibu anhu illa alimun wahid wannan tambaya ta ka sarki ba wanda zai iya bada amsa sai wani malami guda da ba to bihi suka kiran wannan malamin fakarrara su'al sarkin ya maimaita tambayarsa ta galo sai malamin ya ce هناك دير مدين يدالب بألف دينار يدالب يدالب بألف دينار ولست وليست عنده sarki a nan dinnan akwai wani talaka da ake bai bashi ana neman ya biya dinari dubu alhali bai da dinarin dubu lauji buka an haza su'al illa za ka rita daina haza miskin shi yasa na san amsar tambayarka amma ba zan baka amsa ba ba zan faɗa ma ba sai in ka biya bashin da ake bin wannan almajin kakara daina miskin filhin sarki ya biya bashin da ake bin almajirin nan dinarin nan dubu nan take ƙwala lahu sai malamin ya ce ma'ana la farlo ne ala yunus sabni matta abinda ake nufi da cewa kada ku ce za ku fifita ne musa yunus sabni matta huwa shine an Allah da sulahu makanu wala ku sani Allah bai da bigire bai da bangare wa rasul sallallahu alaihi wasallam urija ila sama wa tajawaza samawati wal arsh wal kursi wa kana qariban min Allah tabaraka wa ta'ala ya sai qul la usisana alayka anka kama sanata ala nafsik wanda Allah sallallahu alaihi wasallam an haura shi sammai ya je tare samman ya je tare al'arshi ya je tare kursi ya je matsayi na kusaci da Allah wanda ba wanda ya kai inda ya yanzu Allah yake cewa ni kan bana iya iyakance yabo gare ka ya ubangiji kamar yadda kai yabo ga kanka wa yunus yunusu da rika bahari ya dilmiya wato a cikin ruwa ruwa ya ci shi faftala hutu kifi ya haɗiye shi waftala hutu wani kifin ya haɗiye wannan kifin wani kifin ya haɗiye wannan kifin fi ka'adil bahar a zurfin kogi fi jofil huti a cikin kifi wal hutu fi jofil hutin a shi kansa wannan kifin yana cikin wani kifin daban amma duk da haka cewa annabi yunus yana cikin kifi kifin da yake cikin wani kifin kifin da yake cikin zurfin kogi to laysa muhammadu akbar ilallah min yunus allazi fi qadil bahar wa fawqa tabaqat annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba wanda wato ya hau sama ya hau ya haura samman ma ya kai inda yake ba sama da wajen to amma shi din bai zama mafi kusaci da Allah ba fiye da annabi Yunus wanda yake zurfin kogin nan ka zama na za ka faru ne ala Yunus ibn Matta wannan shine ma'ana cewa za ka faru ne ala Yunus ibn Matta ko ku dauka idan aka isra'i da ni na je wannan matsayin wai aina kusa da allah dangane da waje ko daya da ni da annabi yunus duk ɗaya muke wajen allah inna allaha wasu ali ubangiji mai ruwa baiwa ne masani da halittarsa wannan ayar maula mushawarar Allah ta'ala anhu ya faɗa mana ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suke tafiya a kai na cewa wato akan fuskanta alkibla ne wasu kuma malaman tafsiri sun ce ayar ta sauka ne a game da wato sallah ta nafila a halin tafiya wadda yake an halatta a yi ta akan dabba ya halatta wanda yake matafi ya sallar nafila matukar da yana kan dabbarsa duk inda dabbar ta fuskanta wal insanu khalifatullahi tabaraka wa ta'ala fi ardi mutum halifa ne na Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya zatul insan khalifatu an zatullahi tabaraka wa ta'ala zatin mutum tana da hilafanci daga zatin Allah tabaraka wa ta'ala wasfatul insan halifatun an sifatin Allah tabaraka wa ta'ala sufofi na mutum suna da halafanci da sufofin Allah tabaraka wa ta'ala alquratu wal ibada wal ilmu wal hayat was sam'u wal basar wal kalam sufofin nan guda bakwai da ake fada wanda sun hada da kudura irada ilmu hayatu sam'u basar kalam kullu insanin nala qisdan min hadhihi sifat kowane mutum ya samu wani bangare daga sufofin wa ya hakikatan lillahi wa adam amma hakika sufofi ne na Allah ba mai iko in ba Allah ba ba mai nufi in ba Allah ba ba masani in ba Allah ba ba raye in ba Allah ba ba ba mai ji sai Allah ba mai gani sai Allah ba mai zance sai Allah amma kuma kowa a iya tsoron tashi wani yana da ikon ya tashi wani yana da ikon ya zauna kowa yana da ikon ya tashi yana da ikon ya zauna inda ba wanda yake halin wani rashin lafiya da zai hana shi ba ko haka yana da nufi zai iya cewa bara in je bara in dawo bara in tafiya bara in bar tafiya hakanan ilimi hakanan rayuwa hakanan ji da gani da magana kowa na da wannan amma sufi ne na Allah hakika wa fa'al insan halifatu an afa'al Allah tabaraka wa ta'ala mutum da gani da ayyukansa shi ma dai ya dau hilafa ne daga Allah fa kullu insani kowane mutum halifatu an Allah ya dau hilafa daga Allah fi juz'in min al'alam dalla aw kasu a wani bangare na halitta ta yi wannan bangaren ɗan kaɗan ne ta yi mai yawa ne kullu na rabul shay kowannen yana da abin da yake za a ce nasa ne shi yake tafi da shi shi ya mallake shi illa ana raba la rabu ala ghairillah sai dai kalmar rabu ba a sakinta in ba ga Allah ba illa idza urifa ila shay sai dai an raba ga wani ba ma an rabu haka to Allah kadai shine an rabu amma bayan nan ita rabu tana da ma'anoni wajen guda goma sha uku yana daga sakinta akan wani Allah inda yake an rafa na Qur'ani a cikin suratu Yusuf inda Allah yake cewa wato ikaya daga annabi Yunus tab daga annabi Yusuf daga annabi Yusuf ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam wa qala lil ladzina da'anna anna najim min annahu najim minhum maskurni inda rabbika وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنسوه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن سبع سنين كان بيرع سنين بيرع سنين to rabu akan ce rabu dari mai gida waif an saboda an yi an raba rabu su mai tufafi rabu kitabi mai littafi Allah kuma rabu hakika Allah shine rabu a hakika ولما لم يكن له وجه مكان ولا جهة أصبح خليفة عن الله تبارك وتعالى da ruhi ya zamo shi ba shi da bigire ba shi da wani bangare shi yasa zamo halifa na Allah tabaraka wa ta'ala Allah wa sallahu makan wala jaha Allah ba shi da bigire ba shi da jiha wa ruhul insan kazalika shi ma rai kuwa jikin mutum haka matsayin sa yake laysa lahu ainu wala kai ba a cewa kaka ko ina ko yaya فلهذا لا يكون خليفة عن الله إلا الإنسان وأن نيسا متن شي كدي شي كي إيا سام مزين زما وسا خليفة لك الله تبارك وتعالى وقالوا اليهود يهودا واسكتي والنصارى أكن النصارى ما أظن أن الملائكة بنات الله لما سكيوا والملائكة آياني ما كان الله سكتي اتخذ الله ولدا والله سبحانه وتعالى يا رجلا قال تعالى من سبحانه وتعالى يأتي سبحانه ذلك يا تبتك كده ne abin da yake samai da ƙasa mulkin Allah ne mulkan wa halkan wa abida mulkin Allah ne halitta Allah ne bayan sa ne wal malakiyatu tunatil wilada zama wasu mulkin su zama wasu mulkin sa hakadin ya kore a ce shi ya haife su alaysa la yumkinu an yamlika waladahu bayan da za a ce mutum ya mulki ɗansa hatta fi shari'a har dangane da tsarin shari'a mun malaka wa da da a ce mutum zai faru a ce ɗansa ya shiga bauta sai ya sai ɗan nan ko aka ba shi kyauta ko ya mallake shi dai da kowace fuska yana mallakarsa aka ɗalai sai ɗan ya yantu gare shi kamar yadda wanda duk ya mallaki iyayensa za su yantu gare shi haka ma mutum ya mallaki ɗansa sai ya yantu gare shi saboda zamowa ɗa ya kore a ce ya zambawa wanda duk zai zamo da ba za ta yi a ce ya zamo bawa ba su kudin halitta gaba daya bayi ne na Allah kullum lahu qanitun baki dan halitta masu bi ne ga Allah mudi'un masu bi ne kullum mai bayu radu kowanne yana biyayya da abin da aka nufa daga gare shi badi'us samawati wal ubangiji shine mahalicin samai da kasai mujiduhuma shi ne samar da sula ala milan salin saraka ba wani ya riga shi ba balle a ce ya gan na wancan ne ya kwaikwaya wai za ka ra'a amran idan Allah ya nufi wani lamari a rada amran ya nufi wani lamari ija da hu ana nufin ya nufi samar da shi fa ina ma yaqulu lahu kun fayakun Allah zai ce da abin ne kasance ko afko sai a ga abin ya kasantu ko ya afko ba huwa ya kunu sai ya afko هذا أمر إظهار القدرة وأن واتو أمرني نبين إيكو كن na izharul qudrati ne bayyana iko na Allah wa qala allazina la ya'lamun wanda ba su da sani su ne suwa kuffaru makkata kafiran makka suka ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam la la kalimun Allah me zai hana Allah ya zantar da mu bi annaka rasuluhu cewa kai manzon sa ne ɗaukaki na aya ko me zai hana aya ta zo min maktar hana daga irin abin da muke nema sun nema abubuwa da yawa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yadda za mu gani a suratul isra wa qala lana min zakata ta jara min rajul ruwa aw taqul laka aw yakun aw aw tarqata as-samai wa lana min al-ruqi ka ta tunzila alaina kitaban naqra'u suna ta neman abubuwa iri daban-daban wajen manzo sallallahu alaihi wasallama cewa in dai yana so su yadda cewa shi manzo ne annabi ne na Allah to fa sai yayi wa'annan kazalika qala ladina min qabl to irin wannan neman ganin aya ba su ne faro ba abu ne wanda sun gada daga kafiran da suka gabata irin wannan kafiran da suka gabace su suka faɗa min kufarin umamin mariya da kafiran al'ummin da suka gabata da an biyayen suka faɗa ga annabawansu shi yasa neman irin ayan nan neman irin ayoyin nan yana nuna jahilcin bawa da Allah cewa mai neman bai san Allah ba shi asalin ilimi sanin Allah wanda bai san Allah ba to jahili ne ko me ya sani duk irin abin da bawa ya sani amma bai san Allah ba to jahili ne dan bawa ya sanya jirgi ya tashi sama ko ya sanya kwamfuta ko ya sanya ne amma bai san Allah ba to hakikarsa jahili ne wanda ya san Allah ko bai san komai ba ya fi shi wanda bai san Allah ko bai san komai ba ya fi shi illa iyaka wanda ya san Allah ana bukatarsa ya san wayannan abubuwa tun da sanin halittar Allah ne amma dai sanin Allah shi ke gaba da komai wanda ya same shi shi ya tsira wanda ya rasa shi shi ya halaka sun faɗa misla kaule kamar faɗin wa'annan min ta'annut daga taurin kai a wajen kafirci waɗannan da neman ayoyi ta sha bahar kuluba zukatan su sun kama da juna zukatan kafiran nan da na je da na yau da na gobe duk ɗaya suke bilkufri a wajen kafirci wal inadi da taurin kai ka zafi ta sai kulli nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kunshi ba da haƙuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana lati da kawai yi gano da yi ran bayyana ayoyi ga mutanen da yake masu kankance galibin an ha ayatu bayyun wanda yake sun san cewa ayoyi ne daga wajen Allah zai sa su imani haka din zai sa su imani fa katara ku ayatin ma hata annatu bayan wannan ayoyin da Allah ya bayyana a ce ana neman wata aya ana neman wasu ayoyin tare da wannan to wannan zara taurin kai ne da zurfi a cikin bata inna arsalnaka da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika mu ne muka aiko ka Allah ne ya aiko ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya bil huda da abin da yake shirya bashira halin kasancewa ka ne albishir man ajaba ilai wanda ya amsa zuwa ga shiriyar da ka zo da shi bil jannati da shiriyar da ka zo da ita wanda diya da ya karba ya yi aiki da ita to kane masa albishir da cewa mako masa aljanna zai shiga aljanna aljanna da zai dawwama a cikinta ba a fita la masu biya na sabon umarun anabi mahura jina wanda zira mai gargadi kuma daga wuta kana gargadin mallam jib ilai wanda bai amsa ba zuwa ga shari'ar da ka zo da ita bin nari da wuta wala ta tsal an asabi jahim kada ka ce za ka yi tambayo daga 'yan wuta ahalin nari alkufa 'yan wuta su ne kafirai malam lamimin me ya hana su imani shi manzo sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin tausayinsa ga halitta baya son a ce wani ya je wuta shi yasa yana neman a tumi hana wa'annan ana nuna musu gaskiya zama ba su yadda ba aka ce a ya rasulallah abinda aka aiko ka da shi dai ka isan musu da gaskiya su yadda da ita ko ka su yadda da ita wannan nufi ne na Allah ko aikin Allah in Allah bai nufa ba ba fa za su yi imani ba inna ma alaikar balagu malam raminu to ne sa su imani ba inna ma alaikar balagu fakat abinda yake kanka isar da aikai kadai walan tara an kale hudu walan nasara babu yadda za yahudawa su yadda da kai ko nasara yahudawa ko nasara ba za su taɓa yadda da kai ba ya rasulallah hakanan ba za su yadda da duk wanda yake kan tsarin ka ba hatta ta tafiya mai latin sai fa in ka bar abin da kake kai ka dawo ka ba addininsu ka dawo ka ba addininsu shine kawai zai jawo a ce sun yadda da kai amma matukar ba ka ba addininsu ba to fa ba wani abin da za ka yi ya zamo ka burge su ko kai musu gwaninta اليهود والنصارى يهود والنصارى لا يرون عن المصطفى باسا دارك منزول صلى الله عليه وسلم ابن زاري ولا عن المسلمين باسا دارك مسلمين حتى يتابعوهم في دينهم سيف سنبيسوا دينهم كلنا هدى الله shine da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika shari'a ta Allah huwal islam wanda ita ce musulunci huwal huda shine shari'a shari'a ta Allah kan ita ce shari'a duk wani tsari tsarin Allah shine tsarin da za a bi wa ma adahu lalalu duk wani tsari daban ba na Allah ba ai bata ne wala ni tabata ba wallahi da a ce za ka bi son zuciyarsu allati duna ka ilaha wanda suke kiran ka zuwa gare ta fara bisa takadiri wanda ba zai ruba domin annabi sallallahu alaihi wasallam masumi ne ya za a yi a ce zai bi son zuciyarsu a haka ba za ta yi ba amma dai wannan wato bisa takadiri بعد الذي جاءك من العلم تقدير ان بعض تبقى يوابا بعد ابن دي زوبا دك سني الوحي من الله وحي دك الله تبارك من الله المضيم باك دا مجبن شلمري da zai kare ka daga azabar Allah ya fazu ka da zai kare ko da nasir baka da mai taimako yamna uku da zai hana ka shi yasa wannan magana an faɗa manzo ne sallallahu alaihi wasallama amma abin nufi waninsa kai da aka yi ma bayani ga abin da Allah ya aiko da shi kayar da kuma cewa eh wannan aike ne na Allah tabaraka wa ta'ala to wani kafiri ya tsara ma ga yanda za ka tafi a rayuwarka ka tsaya bin wannan tsari nasa ka kyale tsarin Allah wanda kayar da kuma tsarin Allah ne to wa zai kare ka daga azaba Allah ai kai da kanka ka saiwa kanka azaba ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa wannan ayar kamar bulala ce ga dukkan musulmi akan cewa lalle in ana neman mafita wajen Allah to a dawo a tsarin Allah in dai an yadda wannan tsari ne na Allah to abin da ya wajibi a dawo a bi shi ba a da wani abun bi ba wannan tsarin na Allah ba tabaraka wa ta'ala da tabin sa ne kawai za a samu tsira duniya da lahira wato anan an samu ijtima'ul qasami wa sharri tunda yake an samu ishtibar kasanar shar'i bisa tsari da za a gabatar da jawabin na farko za a kawo jawabin na farko ne a shafe jawabin na biyu tunda anan rantsuwa ce ta fara zuwa shi yasa sai aka kawo jawabin ta malaka min Allah wa hazib la dasti ma shar'in wa qasam jawab ma akharta fa hawa multazam allazina atina min kitaba ubangiji subhanahu wa ta'ala da ana faɗar laifin yahudawa to amma sai zama ba wai dukkan dukkanin yahudawan ba ne suke masu laifi ana samun ɗaiɗaiwansu yan kaɗan a cikinsu duk da cewa da yan kaɗan ne to amma akwai su wanda so suke tsayawa ga gaskiya to shi yasa sai aka kawo wannan aya da take fidda su wanda suka tsaya akan gaskiya take fidda su daga narkon da ake yi ga yahudawa ko bayanin da ake na munanan ayyukansu Allah ya ce wayannan da muka ba su littafi wanda aka ba su a taura tuntuni ya tulunahum suna karanta a taurar haka tilawata yi hakikanin karantawa suna binsa hakikanin bin duk yadda a taurar nan ta ce ai haka suke yana ce abin da taura ko ta ce a yi cewa ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya zo ya kada wannan suna karanta shi kama yanzu kamar yadda aka sauka to ula ka min nabi to wayannan su ne wanda suka yi imani da qur'ani dan kwa taura ta kunshi cewa ta yi imani da qur'ani ula ka min nabi qur'an wannan su suka yi imani da qur'ani wa mai kurbihi wanda ya kafirce da qur'ani ko bil kitabil mota littafin da aka bashi bi an yi harifahu shine ya zama ya sauya ma'anar kaula kawun hasun to wannan su ne hakikanin wanda suka yi asara zai masirin ilan nari domin makoma su wuta al-mu'abbadati alai wadda za a dawwamar da ita a kansu ba su da fita wa ma hum bi kharijina minan nari ya bani isra'ila aka koma dai ana zantar da banu isra'ila akan cewa su gane irin darajojin da Allah ya ba su su yi aiki da rike wannan darajojin wanda yana cikin yin aikinsu da rike darajojin su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su yi imani da qur'ani ubangiji ya ce ya ku wani isra'ila su kuma yin matallafi a nan tare ku tana ni'imomi na da na yi ni'ima da ita gare ku wa ni fawar kuma al'adar ku sani ni ne na fifita ku akan halitta na lokacin na zamanin ku ta kaddama misulhu irin wannan ya gabata a baya ya bani sauran sunan wata da tana ku alaikum wa ku bi ahadi ko fi bi ahadikum da alhaqqa bani isra'ila wa subhanahu wa ta'ala ya gayyaci ko ya kiran bani isra'ila da in ya gayyace su ko ya yi kiran su wa zakkarahum ya tunatar da su bin ni'ami da irin ni'imomi allati an'ama ala abai wanda ya ni'ima da ita akan magabatansu wa zakkarahum bil fallazi a'ta li aba'ihim ya tunatar da su da fifikon da ya bayar ga magabatansu ya tazakkaru dan su tuna wannan su gargado li yashkuru tilka ni'ima za su gode wannan ni'ima da Allah ya musu hatta yi minu wastaqimu na sami iman daga gare su a sami istiqama الفرق بين أمة وابنه صلى الله عليه وسلم خير أمة وخير أمة أخرجت للناس وبني إسرائيل bambanci tsakanin al'umma ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ita ce fiye al'umma da aka bayyana ta ga mutane da kuma banu Isra'ila huwa anna bani Isra'ila zakkarahum Allah farlahu fatakabbaru wa garibu fa halaku lamma ra'aw farlahu shine cewa su banu Isra'ila Allah ya tunatar da su fifikon da ya musu fifita su din da ya a maimakon su dawo su gaskan da kai ga allah da ya fifita su a sai suka yi girman kai suka nuna girman kai suka nuna cewa ai su ma a matsayin da suke da shi sun fi karfin a ce su zo su yi wata biyayya ga wani suka yi fushin da cewa su yi biyayya ga wani wannan ya jawo suka halaka saboda sun dubi darajar da aka ba su wa muhammadin al'umma na Muhammadu ko sallallahu alaihi wa sallama Allah ya faɗa ne a hakkin su kul bi falla bi rahmatihi fa bidhalika falyafrah ko yaushe al'umma su ringa duban baiwar da Allah ya musu da rahmat da ya gare su su yi minna da duban cewa abin ya zo ne daga wajen Allah ba wai su duba abin a matsayin sifa ce ta su ba balle hayya sada su zuwa ganin sun isa ko girman kai يعني ذات ذكر رفع الله تبارك وتعالى قوى رجاء قوية قوية رجاؤنا فيه mu muka tuna baiwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana to sa ran mu a cikin ubangiji wato cewa nan gaba zai ji kanmu sai ya ƙara ƙarfafa gare mu wa hum idza tadhakkaru fa lahum su ko banu isra'ila in suka tuna baiwa da Allah ya musu takabbaru sai su girman kai ya kawo lahum mislu ma waqa li iblis irin abin da ya ga iblis sai ya zama shi ke afkowa gare su wata ku yau ubangiji ya ce ku kiyaye rana la tajri nafsun an nafsin sha da ba wata rai da take wadatar da wani abu daga wata rai tuguni ba wata rai da take wadatar da wani abu daga wata rai wala kuwal min ha'allun ba a karɓar fansa daga gare ta fida fansa wala tamfau ha shafa'atun ba wata ceto da za ta amfane ta wala hum yunsarun ba kuma za a gare su ba wannan kore amfanuwa da ceto ga wanda yake ba mummuni ba yanda aya cikin suratul shu'ara take nuna mana kafirai ne za su ringa cewa a yau sun rasa mai ceto ma'ana kenan mummune su za su samu masu yi musu ceto da shi yasa duk wanda ya mutu mummuni zai iya samun wanda zai masa ceto hakanan shi kansa a iya bashi ceto ga wani wala hum yunsarun su ba a kare su yumna'una min azabillah ba za a hana su daga azabar Allah ba ko yawmul qiyama wata rana ce wannan ita ce ranar qiyama wa yufu min zalika al-yawm an ba su tsoro daga wannan rana fa innal insana nan shi mutum ga al'ada za a rar lahu bala'un fid dunya idan musiba ta aukan masa a nan duniya ruba ba ko insanin bijahi ta samu wani mutum da zai tsaya masa da alfarmarsa fa yunajjihi min zalika al-bala' ya tsayar da shi ya fidda shi daga wannan musibar wai zalimi jin haza in ma bai samu haka ba bai samu wanda zai tsaya masa ba faru ba ma yurdi malam ta ya ba da dukiya fa islam min zalikal bala ya zama ya kubuta daga wannan musiba wala jin haza ne in duk wa'annan ma zama ba samu ba rubba ma kama fihi al-kubara'u ta yi a samu manya su tsaya game da lamarin wa shafa'u fihi ceto a cikinsa fatan ana fa'atu shafa ceton nasu ya amfane shi wai za lame ji da haza kullum idan mutum ya rasa ɗaya daga cikin wannan da aka ambata gaba ɗaya lame ƙarfin illar kita ba abin da ya rage masa sai koya yaƙi ya ji da ansara to ta yiwu ya samu wanda za su taimaka masa min ashirati wa abadi daga jama'arsa da masoyansa yansurunahu alal kita da za su taimaka masa bisa yaƙi wallahu na fa'azilu duha kullum yawmal qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala ya kore wannan gaba daya a ranar alkiyama cewa ba daya daga cikin wannan da kafiri zai samu a ranar alkiyama la ta zai nafsu an sun sha wala kul min hadu wala ta mawa shafatu wala min saru da mai ruwa ya shafa fihim da su kafirai ba za su samu wanda zai ceto a cikin su ba hatta ta kuma da shafa'atu ballantana a karbi ceton nasu hum laysa lahum shafi su kafirai ba su da mai musu ceto fa ba da namin shafi'in ne za ta musulmi sabanin musulmi su suna da mai musu ceto wai ziftala wasu kurkatina yayin da ubangiji ya gwada annabi ibrahim khitabara ma'ana ibtala khitabara ya gwada ibrahim ismun ajami ibrahim suna ne wanda ba daga harshen larabci ba fi lugati abraham ma'anahu abu rahim a harshen abraniyanci ma'anarsa uba mai tausayi uba mai tausayi ibtala ubangijinsa ya gwada shi bi kalimat da wasu tsare-tsare wasu tsare-tsare da aka nema ya bi bi awamira wani wahin kallafa biha da wasu umarni da kuma wasu hane-hane da Allah ya kallafa masa su cewa lalle ya bi ƙila wasu malaman tafsiri suke cewa iya manasikul hajji wato ibadu na hajji wakila wasu kace almamar tulisin sha wasu wa kwa su share wa farko ras kana fi dini wa kalmar asfar wa nafil ibid wa alqur'ana wa istinja wa khitan wato wa'annan abubba da aka gwada annabi ibrahim wato aka umarce shi da yi shine kurkurar baki shaƙa ruwa a hanci amfani da asuwaki datse gashin baki raba gashin kai wanda shi addininsa ana haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo a sifarsa inin harakat aqiqatuhum faraka wa illa fala da kuma datse ko yanke farci da cire gashin hammata da aske gashin al'aura da yin tsarki da yin kubuno yin kaja wa huwa awwal man tana wa kana min samanina sana bil shine farkon wanda yayi kaciya yana dan shekara 80 aka umarce shi amma ya din bil wato da gatari ya sa ya wajila salasu da hasala wasu ka ce a kalimatun din wannan tsare-tsaren wasu ɗabi'u ne ko tadodi guda talatin ashiratun fi surati bara guda goma mun kawo su a surar bara su ne attaibun al'abidun alhamidun wannan fi suratul muminun goma kuma a suratul muminun karamar muminun har zuwa guda kuma warisu wa ashiratun fi suratul azab goma kuma a cikin suratul azab inda musulmi wa musulmat تلك رسالة ثلاث هي التي ابتلى بها إبراهيم ربه wannan tadodin guda talatin su ne wanda annabi a ubangiji ya gwada annabi ibrahim da su fatan mahunna annabi ibrahim ya zo da dukkan tsare-tsaren nan bai rage ko ɗaya ba addahunna ta mati ya ba da su alhali suna cikakku ƙara ta'ala nan sai ubangiji ya ce da annabi ibrahim inni ja'iluka fin nas lin nas imama ni zan sanya ka jagora ga mutane قدوة في الدين أبو القوي شيعة الدين كل أهل الأديان يقولون إنهم على دين إبراهيم baki ɗaya ma'abuta addinai suna da'awar cewa suna bin addinin annabi ibrahim yahuduwa suna cewa annabi ibrahim ba yahudi ne suna bin sa nasara suna da'awar haka musulmi mun faɗa haka kuma bisa dacewa su ma'auhaina ilaika an tabi millata ibrahim hanif